الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba 24 ga watan safa shekara ta 1441 bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 23 ga watan goma shekara ta 2019 miladiya idan ba manta ba satin da ya gabata muna cikin littafin ma'akamul jana'i wa bid'aha na babban malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala mun tsaya darasi na nawa goma na tara za mu tashi darasi na goma a cikin wannan littafi mai albarka a kamun janayi muna roƙon ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu na ja uku malam abraman kayan rafsan wake za mu tashi darasi na ja uku in ba kuma ta ba muna cikin alama ta husnin khatima alamomin kyakkyawar cikawa su muka fara biyawa suna ta bayanin su kuma an mun karanta wato wasu alamomi da dama daga cikin mun biya a kan cewa alamomin da wato suke nuna cewa mutum ya yi kyakkyawar cikawa akwai cikawa da kyakkyawar kalma fadin la'ina illallahu yayin da mutum zai cika sannan kuma bayan nan mun biya alama ta gaba cewa duk wanda ya zo mutuwa ya mutu daren juma'a ko ranar juma'a shi ma yake kawo cikawa sannan ta biyu da muka tsallake shi ne mutuwa da wato gumin goshi wannan ranar juma'a ko daren juma'a ita ce ta uku sannan kuma alamomin da ake biyawa da wato dangane da abin da ya shafi kyakkyawar cikawa akwai cikawa a fagen fama ranar wato gumurzu sannan alama ta gaba ta biyar shi ne wato mutum ya mutu ana tsakar yakin kenan ana tsakar yaki ya mutu sannan ta shida mutum ya mutu ta hanyar annoba sannan alama ta bakwai shi ne ma da ya kawo mana cewa idan mutum ya zo mutuwa ya mutu da ciwon ciki shi ma alama ce ta cewa yaki kyautukawa sannan kuma ta takwas da tara kuma shine mutuwa ta hanyar fadawa ruwa ko kuma rusowar jini ita ce ta tara ta goma kuma mace ta mutu yayin haihuwa ko sanadiyar haihuwa ta sha daya da ta sha biyu shine mutuwa ta hanyar gobara wuta ta babbace mutum sannan ta sha biyu mutuwa da ta hanyar wani ciwo da ake ciwon bulala ciwon kwiri za ga wato har an ba mu misalin sa satin da ya wuce za ga gefen mutum ya ku kumbura har aka ce yawanci masu wani ciwo sun fi yin sa ciwon hanta kuka ce ko koda hanta to sun fi yin irin wannan ciwon sannan kuma ta sha uku shine aka ce mutuwa ta hanyar tarin fuka shi ma alama ce na cewa mutum ya yi kyakkyawar cikawa sannan ta sha hudu mutuwa ta hanyar wato kare kai a hauro mutum gida ko a tare shi a hanya za a kwace ma dukiya ya tsaya ta hanyar kare ta hanyar kare dukiyarsa shi ba wannan idan aka kashe mutum ya yi kyakkyawar cikawa sannan ta sha biyar da ta sha shida wato shine mutum ya tsaya don kare addininsa ko kuma kare ransa to shi ma wannan domin hadisin man qutila duna malihi fa huwa shahid wa man qutila duna ahlihi fa huwa shahid sannan wanda za mu tashi ta sha bakwai shine annabi alaihi salatu wasallam ya ce mala yace asabi'atu ashara ta goma sha bakwai shine al-mautu murabitan fi sabilillah mutun ya mutu wato alhali ya tsare kansa yana mai ribadi a ribat shine mutum ya killace kansa yana wani aiki na Allah kawai yanzu wanda ya tafi kauye Sumaila yana cikin birnin ne koma tan koyarwa sai mutacen yana koyar da wanda suka musulunta sai mutacen ya yi kyakkyawar cikawa wanda ya killace kansa yana yin wani aiki na alkhairi sai ya mutu wato ta wannan hanyar duk ga abubuwa da yawa amma ya tafi kamar yadda akwai mutanen mu yanzu yanzu malam shayi malam shayi na dorayi yanzu za ka ga kaje gidan sa ma nan ka zo za ka haɗe waya da yake yayin maguzawa wanda za ka sai ga yara bakwai shida a gidansa wanda suka musulunta suke koyarwa a kan akwai wanda za ka ga suna nan suna wannan aiki shi za ku ga maganar da muka yi ranar lahadi cewa propaganda ake yada wa mutane cewa wannan hotunan na kiristoci da yahudawa na fitowa kaza da amma ta haka ake duk propaganda ce zo ake a ɗauke mu daga topic ɗin da muke kai na cewa an sace mana yaya an yi convertin din su an ji da su wallahi wannan topic ɗin ake zuwa ɗauke mu da kai shine za ka fito da wannan hotunan amma sun dade kuma duk wanda yake harkar da'awa ya san akwai wannan matsala ni ina ga ran da na fara gani wallahi ko da ɗai ban ji wani sabon abu ba na san tsoho ne dama akwai da yanzu ne ake so a ɗauke hankalinmu daga kai wancan matsala tana da muhimmanci shi ne ake so a mantar da mu har matsalar da yana talatin da wasu suke ta turawa suna cewa za a ta goshi sun ɗauki a ruwan nan matsala ko da shi wanda ya magana ba da wannan niyyar ya ba to sun areta sun turo mana ita akwai abin da yan jarida suke cewa takurkuru misali takurkuri shi ne a baka wato topic of discussion wanda zai ɗauke hankalin mutane a ta magana a kai yanzu misali inda an zo a yi takurkuri akan zakin gidansu sai a ce wani yaro ɗan shekara uku ya kama zaki ya da shi zai zama headline da ka je wucewa sai ka siya shi ne suke kira wai takurkuri shi za a yi ya ɗauke hankalinka sai ga kowa magana da yake amma kun san cewa abin da kai ji har yau ba wata jarida a manyan jaridu na kudu ba jarida ɗaya da ta buga matsalar sace mana yara guda tara har yau amma lokacin da yunus da yalo matsalar da ta faru gaba ɗaya jaridu kaf ɗin sai da aka yi satuttuka suna bugawa haka haka to kaga wannan shi kansa sai suke da batin hankalin mutane na cewa yanzu za ku ga hatta manyan wato media din da ake amfani suke da manyan gidajen jaridu da kuma masu isar da sako ta hanyar magana za ga wai yanzu maganar har su BBC ta America sun koma matsala kawai yan mari amma mu abin da kai ni zai rika mamaki wai ina manyan yan bokon mu na ba mu da midiya to kaga wannan ba ai rauni ne rauni ne a ce mu ba mu da midiya wanda za mu isar da sako wanda aka dogara da su kuma kansa a ɗaya yake to wannan shi ne problem su suke da hanyar da za su yada abubuwa kuma za ka sun haɗe kai tsaf yanzu ɗaya da su wanda suke bibiyar a yurin da yau muna harkar dawa da dawa da shi ba da tsakani ya kya zuwa su suka bibi matsalar hantar ya ce waye za ka sha mamaki a bayan da lokacin da matsalar ta faru gaba ɗaya aka ba su umarni cewa kan wanda ya intabi da na harka suka haɗe bakin su duka barista zaninu yana nan a nan bayan sa su ne suka tsaya masa a lokacin ya ce sun sha bakar wahala Allah ya sauki. to saboda haka ribadi mutum ya fita don ya wato ya yi da'awa ya ɗaukar kalmar Allah har kama wannan da ake sassa kowa yana bayani yana abu abin nan ai da matan ba guje ne ba musulmi ba ne ya koma da matan ba guje ne aslan kuma wannan irin taimako manyan mu suke yi na sha faɗa akwai lokacin da muka je ƙasa da wajen doguwa da muka zo karatun ziyara ce da na faɗi matsalar sai akwai wani ƙauye da muka je wani gurin za ka in za ka je wani gurin sai ka hau babur kun yi tafiyar wajen awa ɗaya idan kuka je akwai wani ƙauye da muka sauka za a ga muga kamar a ce nan da tsallaken kwatancen su musulman da suka musulunta suna nan su kuma ma za su na ta kasuwarin da yake koyawa kiristocin gurin ma gurin za ga irin jikano din nan aka ajiye wa a gidansa ne unguwar ji musulunta yi yake gaya mana yake yanzu mu ka ga malam abin ta kai yake nan wannan dan dakin daga gani ga wadakin da dabaru yace nan muke addu'a mai sallah yace dawa kuma babu wani malami a cikin mu da zai yace haka dai da abin da mutum ya biyo shi zai Allah horon maka zai yace ya je maka yace amma abin ta kai ji ba mu da gurin da zamu zo mu yi gini mu makaranta ne da sallah sai nace yanzu kamar lana babba a wajen nan yana kaiwa nawa yace babba mai kyau wanda za a iya komai da shi bai gudu ɗari uku ɗari uku amma lokacin da na kawo matsalar ai kaga muna da manyan mutane da yawa ai ya kamata in an damu da wannan matsala in dai da gaske ne ba wai yanzu ai ta cewa an damu ba da aka ga hotuna ai sai a ga mataki sai a ga mataki shi sa kawai mu maganganun mu sun yawa yawa wannan mataki ka dauka wani irin gudunmawa kake bayarwa ga irin wayannan harkokin ai dama wannan matsala akwai ta tuntuni ga shi nan yanzu suna yada cewa wai sun kai miliyan shida a kano ƙarya ne wallahi ƙarya ne suna gaya wa duniya ne don wato su gamsar da duniya cewa su ma fa suna da yawan da take take shi ne kawai kuma da wancan matsalar da ake zuwa ɗauke mutane da kai saboda haka mutum ya tafi irin wannan gurin ba dan da'awa ya tafi ya zauna ya killace kansa kwana ɗaya ko biyu shi ma riba ne ya je ya ba da kariya ga waɗanda za a cutar mutanen da suke cikin ƙasa shi ma ribadi ne yanzu wanda ya shiga harkar wato tsamara da wannan niyyar zai samu lada domin kana can kana bacci su kuma suna tsaye suna ba ku kariya don kana kawo muku hari idan da wannan niyyar je yana da lada shi ma yana cikin wanda suka yi ribadi inda za a kashe to za a ce ya faɗa amma sai yana da wannan niyyar za a ce ya faɗa cikin wanda suke kyakkyawar cikawa wa nadhkuru fi hadithain malai ce zamu ambata hadisai guda biyu na farko shine ribadu yawmi wa layla ba da kariya ko killace kai dan yin wani abu na alkhairi dare tsaye da yini khairun min siyami jari wa qiyami ya bu mutun yayi azumin wata daya kuma ya rika kiyamun layla a wannan wata daya wanda ya killace kansa yanzu rana ɗaya zai je koyar da mutane ya bu wanda yake azumin wata daya kullum kuwa sai yake ya mutai domin kai azumi iyakan ka ne tsaya amma wancan ba wanda zai koyar da al'umma ilimin ba iyakan sa zai tsaya ba zai ganga wa in ma ta jara alaihi amaluhu idan da zai mutu aikin da yake yi zai ci gaba da gudana a kansa allazi kana ya'malu ya'malu wanda ya kasance yana aiwatar da shi inda zai mutu to aikin sa zai bi shi wa ujriya alayhi rizquhu kuma za a gudanar masa arzikin za a gudanar masa arzikin sa wa umina alfitan sannan za a amince da shi daga fitina kaga akwai fitinan kabari to Allah zai dauke mar wannan za idan bai mutu ba kuma rayuwar da ta duniya Allah zai dauke mar fitina da zarar ya mutu kuma za a dauke mar fitina duniya da lahira za Allah zai amince da shi daga wannan rawu muslim muslim ya rawaita a mujalladi na shida shafi na hamsin da ɗaya wannan ta yi imamun da ta yi ya rawaita a mujalladi na biyu shafi na sittin da uku tirmidhi mujalladi na uku shafi na sha takwas wal hakim mujalladi na biyu shafi na tamanin ahmad mujalladi na biyar shafi na ɗari hudu da arba'in da ɗari hudu da arba'in da ɗaya min hadithin salman al-farisi daga hadithin salman al-farisi wanda annabi ya ce salman minna ahlul bayt Salman yana gidan mu asali dan Iran ne. Daga can Farisi yana ce mafi karanci ya shekara 270 a duniya. mafi karancin shekaru kenan da ya a duniya da na salman al-bari rawu dabarani dabarani ya rawaita wato a cikin littafinsa majma'ul kabir a cikin al-kabir kenan ya rawaita a cikin mujalladi na dubu shida ɗari da tamanin da saba'in da tara wa za da sai ƙara wa bu'ita yawmal qiyamati shahidan ga ƙarin da yake a tasar ruwaya cewa za a canje shi ranar alkiyama a matsayin shahidi lakin na fi sanadihi man lam ya'rifuhum al-haythami sai dai a cikin sanadin wannan ƙarin akwai wanda haythami bai san su ba kaga sai ba hadisin matsala kenan ƙarin zai samu matsala domin a cikin abubuwan da ake samun matsala kun ga akwai hadisi mun kaɗe mudallisi mubhadi misali wa mubhabun ma bihi rawin lam yusam ko saboda haka zai baki matsala ko mu'dal wal mu'dal da kai domin husnani wa ma atamu lil ladal naw'an ba idraji ai ka kawo misali a ce inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman sai ce ni akan illa wahida tsarin da yi na bayanin da yi to shi ne idraji wal mudira jabi bil hadisi ma adad ko in ba da alfazu ruwati shakara bayan ruwaya da ta kawo sai ta sada ta da taka fahimta ko da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an kaza'i sai ce wa huwa halqu ba'du rabb to shi ne idraji ƙarin bayani na sahabi shi ne idraji shigar da wani abu wannan kuma ziyada shi ne ruwa ya zaka kawo wani ya rawaito iya magana kaza amma a taka ruwa ya tsakari wanda ta saba wa sauran duk inda yake amma taka da kari to karin yanzu ake wa magana cewa a karin a taka ruwayar akwai waɗanda ba a san su ba imamu al-haythami babban malamin hadisi a cikin majma'i akwai majma'ul zawa'i mujalladi takwas akwai mai mujalladi shida wanda yake mai babban buku majma az-zaid az-zawaid shine kamar imamu nazai littafin da mujalladin da misali zan mu mujalladin da ya kawo hadisan da yake da su shi kadaiyan wato ya kadai da su sai a ɗebo su sai a ce az-zawaid an fahimce ni wanda shi kadai ya rawaita sai a ɗebo su a ce wannan haza huwa zaid wato ƙari ne wanda ba wanda ya rure bukari bai rawaita ba muslim abu dawuda da sa'i duk sauran ba su rawaita ba ibnu majah ne kawai ya ji a wari muka littafi na jin azzawani to din da kafar yawanci suna da shi na sa'i yana da nasa ibnu majah da nasa wasu malaman da suke wannan aiki shi imamu al-haythami da yazo je tattara wannan ƙara-ƙaran gaba ɗaya da kowa bai da shi sai tattara ta mujallal ta gaba ɗaya sai za mu suna majma'uz zawai wa man ba'ul fawai ya tattara ƙare-ƙare sannan kuma da mabubbuga ta ne fa'idodi in ka tattara wannan duk ƙare-ƙaren sauran da zaman za ka za babban malami ne imamul haifin dan shi matar da malama ta yi ya gaji da rubutu zai kwanta kawai zai ci gaba da mata shifta tana rubutawa matarsa kawai zai ci gaba da shifta ta rika rubutawa imamul haifin to shi ne yake cewa fi majma'i a cikin wannan majma'u zawaid din mujalladi na biyar shafi na 290 wa takata alaihi al-munziri imamu al-munziri babban malami ne a tarjib wa tarhib shi ma kuma sai ya jiro akan wannan tsarin da ya zo ya kawo a tarjib wa tarhib sai ya jiro bi tarjibi cikin littafin da tarjib wa tarhib a mujalladi na biyu shafi na 150 amma malam albani ma da ya zo nan ai yayi jiro bai ce mana komai ba tsarin amma al-muhaqqiqun na zamani da suka bari ke cewa yana nan dai akan matsalar cewa wayannan mutanen magana farko ta haita ni cewa ba a san wasu ba wannan magana ta rana saboda a haka tsarin ba shi da inganci na cewa bu'ita yawmal qiyamati shahidan za ta ji kirana al-qiyama a shahidi to wannan matsalar kuma ana da magana a kanta na biyu hadisi na biyu kullu mayyitin yuqdamu ala amalihi alladhi mata muradahu wato ala amalihi duk wanda ya mutu ana cika masa ne da aikin da ya mutu misali wanda ya zo kamar sai abu sa'ala bada al-kushani kushani a cikin zaba annabi alaihi salatu wassalam lokacin da ya zo rasuwa yana sallah ya yi sujjada ya rasu to zai tashi rana a kiyama wa huwa sajidun lillah yana mai sujjada ga Allah kamar abdulhamid ki ki yana da littattafai irin sa annuju da ire-iren su babban malami ne amma ba kawo abdulhamid ki shi ma ya mutu sajidan lillah lokacin da ya sujjada bai dago ba Allah ya sa mala'ika ya zare ran sajidan lillah to duk wanda ya mutu da wani aiki alkhairi yanzu a ce mutum ya dawo daga hanyar dawa jerin ga wannan harkar Allah zai saje yi ya yi aikin alheri ko wani yi ya ba da sadaka ba wani aiki da ya kara sai mutu ya karanta alkurani kamar wanda daga cikin magabata lokacin da ya zo yana karanta wani bawa Allah ya ce maka rabbi yana karanta suratul waqi'a yana zuwa wa bis sama'i rizqukum wa ma tu'adun wa zariyat yana zuwa wannan gabar kawai sai Allah ya sa aka daura su sai mun to za ka ta ganin ka karanta atibiyan sai ada da hamalatul qur'an na imamu nawawi za ka ya kawo ba wasu da yawa wani yana karatu ya zo ta aya saboda tsoron da zai faɗi yau to za ka ce shi yana karanta alqur'ani to wannan kyakkyawar wato kyakkyawar da tuwa ke yayi kyakkyawar cikawa duk wanda ya mutu bayan yayi wani aikin alkhairi to yana ciki shine wato aikin da ya ƙara yusamu ala amali za a cika mata aikin sa illal ladhi mata murabidan fi sabilillah sai wanda ya mutu wato za a cike masa aikin nasa da wannan aikin da shi za a cike sai ji amma banda wanda ya mutu murabidan fi sabilillah ya killace kansa dan yi wa Allah wani aiki karantarwa ba da kariya ga musulmi ba da kariya ga kasa burabidan bi sabilillah fa innahu yunamma lahu amalu domin za a rika haɓaka wa aikin da a tarbiya shine haɓaka aiki shi aikin da zai ci gaba da dora kaga wanda ya mutu yana karanta alqur'ani ai an kai da garan amma in ya tashi rana alkiyama zai ci gaba da karanta alqur'ani shi kuma wannan sai a ce a ci gaba da dora ban ladan sadaka jariyayya shine yunamma amalu ila yawmil qiyamah har zuwa ranar alkiyama wa ya amalu bi dinatil qabr kuma za a abuntar da shi daga fitina qabr domin akwai ta a kare da abu dawud abu dawud ya fitar a mujalladi na daya shafi na ɗari uku da tasa'in da ɗaya wa tirmidhi mujalladi na uku shafi na biyu wa sahahu ya inganta shi wal hakim mujalladi na biyu shafi na ɗari da arba'in da hudu wa ahmad mujalladi na shida shafi na ashirin min hadisi bazalat bin ubayd wa qala al hakim hakim yake sahihun ala sharti ke kai wannan hadisin ya inganta akan sharadin bukhari da muslim الثامنة عشرة علامة تقوم جاتبت شيني الموت على عمل الصالح mutuwa akan wani aiki na kwarai shine wancan kaga hadisin ya dauko ta gaba da muka faɗa yanzu shine kaga cewa kullum mai yin yusama wato ala amali kowane mutum za a cike masa akan aikinsa dole kuma zai fito da shi karara almutu ala amalin salih mutum ya mutu akan wani aiki na gwarai karatun alqur'ani sallah ya tafi makaranta ko abin da ya kaba da wannan li kauli sallallahu alaihi wasallam saboda fada annabi alaihi salatu wasallam man qala la ilaha illallah duk wanda yake la ilaha illallah tare da me mun ja faɗa da wannan ka'idodin nasa kaga ai takawar biyu ke yana da wani zabi kalimar takawa da ya yi zabi sai kawo ƙa'idodin wato la ilaha illallah to amma ka koma ku zama mu yadda muri wanda doktor Abu Dali Zuwani ya tattara ko kuma la ilaha illallah la ilaha illallah ma'ana wa kaza wa kaza da aka kawo na Sheikh Islam shi ma an koma za ka ji an yi abin da tabai da yawa wannan jarsan guda bakwai da ake kawowa na la'ila illallah to sai an cika duk wanda ya faɗi wannan kalmar iftira a wajen billah yana mai fatar yardar Allah yana mai neman yardar Allah da wannan sai nake ta ganin kamar hayaki yana da shigowa ko ana ba ce ko na bola can kai amma dai suna fitar da mu yau to sai yake ayakin ya yi yawa gaskiya ya yi yawa to to sai yake a kutima lahu biha sai tuka da wannan aikin ibtiga ya faɗe ta dan Allah ne da ana so a cirewa irin zikirauna dan zikirauna yayi kalmar shahada amma ba za ta yi ma amfani ba saboda ba ki rutu ha yi za a kawo ibtiga a wajen yana mai neman yarda Allah mutum da hubiya ya tuka da ita kuma da kalan janna zai shiga aljanna wa man sama yawman duk wanda ya azunta wata rana ibtiga a wajen Allah ita ma yana neman yarda Allah da haka mutum da hubiya ya tuka da wannan azumin nasa shi ma da ta wato da kalan janna zai shiga aljanna wa man tasaddaqa bi sadaqa wai da yi sadaka da wata sadaka ibtiga a wajen Allah shi ma yana neman yarda Allah kudima lahu biha ya tuka da wannan da kalar janna zai shiga aljanna sai mutum ya bayan ya ba da sadaka sai Allah ya sa daga wannan ba wani abu da kuma yi sai ya karbi ransa shi ma to wato zai shiga aljanna a karanta wa Ahmad mujalladi na biyar jabi na ɗari uku da tasa'in da ɗaya an Hudaifa daga Hudaifa da Yaman Kala yace asnatu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ila sadri wata rana annabi alaihi wasallam ba shi da lafiya na jingina shi a kirjina in ji Hudaifa wanda karahu ya yi ambaci hadisi ya kawo wancan gabar da muka biya ta sama an gane cewa annabi ya faɗa haka fa idnaduhu sahi qalal munziri imam al-munziri yace a mujalladi na biyu a cikin tarjib wa tani shafi na 61 yace la ba ta bi babu laifi ne barai kuwa saboda mutum ya fika da wannan mutum ya fika da wannan وقال الحافظ بن حجر في الفتح ibn hajar ya bada a fatawul bari mujalladi na shida shafi na arba'in da uku fi zikiri asbabi shahadati cikin wato wajen ambatan dalilan da suke sa a shahada wato wa kitali hada dalilun sai ce wa qarid jama'a lana min al-turuqil jayyida yace hakika mun tattara wasu hanyoyin sababbi aksaru min al-jirina kisla fiye da hanyoyi guda a gida kaga a guda nawa muka samu a alamomin cikawa da wato alamomin da suke nuna mutum ya yake kawo cikawa guda nawa ya tabbata to sai yace a dawuwar bugu da aka yi ko kimanin da ya kawo a cikin wani littafin sa talaki sai da ya tsara suka zama sha tara daga daga da magana cewa duk wanda wato wani ja'irin shugaba ya kaje to shi ma alamar cikawa akan gaskiya alamar cikawa ce da kyakkyawar cikawa shi ne ya kawo hadisin cewa sai na hamdu shi ne sai yi shuhada a karkashin wannan hadisin ne wai tsara malamar tsara ci take ko kuma mutuwa ta yi eh ban ji ba gaba ɗaya unguwar a ɗan kan da ya wuce da akwai abu ɗan sabon ina da alayin da ya yi tambiyun yace wato fadakarwa bawabal bukhari bi sai imam bukhari yayi wato babi a cikin sai nada mujalladi na da jabi na wato na na 89 Na'am inda yake cewa babu la ya kulu fulani shahidi malam bukari yayi babu da yake cewa kada a ce wani wani shahidi ne kamar da yake a ce in ka je magabartar wannan ba kabarin raka wannan ta abbatuwa za ka yi ta gabin kaburbura kawai a rubuta a shahidu wani a shahidu wani an rubuta duk yawanci yan jiya za ka ganin suke kai gawa in dai ka ga rubu wannan rubutun to rubutu ne wanda yake ba shi da asali ba a cewa wani shahidi ne sai dai a ce muna kyauta ta manzo ba ya wa Allah ne an fahimta da kyau in dai ba wanda ya wuce a bajen fama ba duk wannan alamomin da muka kawo kafin to ba a matsa wa Allah alama ce amma kuma saboda annaba ne za ta yi lafiya ana lokacin da aka zo wani yaki kun ga aka yi tafiya shi kenan wani dan aljanna annaba ne za ta yi lafiya ce wa ya mu har yi bayanin cewa to dan wuta ne ba ku ga cewa zaɓen ce ta mamaki ce saboda ya saci ya yi kwanje a cikin kayan gari ba ya yi kwanje saboda haka ba a zuwa sai dai kawai a ce muna kyautata wa Allah da tucewa in Allah ya dawa da ya yi jihada Allah ya kasu jihada amma ba a yankewa cewa da jahili ba kyau to shi ne malai yace la yaqulu fulanu shahid ba a cewa wani shahidi ne ba za mu mai ta tahalu bi kathirun min an-nas wannan yana da cikin abin da mutane da yawa suke sakaci a kansa fa yaquluna zaka suna cewa shahidi fulan wani shahidi wa shahidu fulan wa da wa shahidi wannan ba daidai bane in dai mutum yana koyar ingantaccen karatu to ba a cewa wa da shahidi ne yake sai da a kyautata masa wallahu a'lam to mala yake sana'un nasi 'ala al-mayyit yaban da mutane za su rika yawa mace wasana wato matsala ta 26 yabo da za a kira yawa mace bayan ya mutu ana ga bayan mutum ya mutu za a ta faɗa ɗabi'unsa to a yi kaza ne wane ya zo ya ce kaza wane ma ya zo ya ce kaza to sai ya ce wasana'u bil khairi ala al mayyit min jam'a min jam'in min al muslimin as sadiqin ku gani cewa yabo na alkhairi dangane da mamaci min jam'in min al muslimin amma a samu wasu tawaga daga cikin musulmai suna wannan yabon sai ma ne yake as-sadiqin amma ba su gaskiya ba kowa ba a kowanne gara kuce ne ce ai wani mutumin kirki bane kuma a yadda a bara mu ji aqallu hum isnad mafi karancin sa a samu mutane guda biyu masu gaskiya kuma musulmi wannan sifar da hadu min zilalihi daga makotansa kuma al'arifina bihi wanda suka san shi min zawi salahi amma mutanen kirki masu sala wani ilimi da ilimi wani ilimi yake nufi profesoci ko daktoci ba su ba ba su ilimin addini ake ne yawwa saboda haka wani ilimi masu salaha da ilimin addini mujibul lahul janna to duk wanda suke da wannan dabi'un suka yi rigi to aljanna ta tabbata gare shi bi fadlillahi da falala ubangiji shi za ga ya ba ba dila za wa Allah ba a zuwa ce ai tunda wani ya yi wallahi dan aljanna ne a bai wa Allah dole wa bi hadith akwai hadisi da yawa sai ce ana anas bin radiyallahu anhu qala an karbo daga anas Allah ya kara masa yadda yake murra ala nabi sallallahu alaihi wasallam bi jinaza an je wucewa ta gaba annabi alaihi salatu wasallam da janaza kun san mun fada cewa idan aka ce in aka yi kasara a ƙarƙashin janaza in aka yi fata a wajen janaza duk da malum mun taɓa faɗa wannan a baya idan aka ce jinaza me yake nufi eh ita kanta gawar idan aka ce janaza ba kaga abin da malamin suke magana cewa wato kuma an da ba ku gomula an za ku tuna cewa an aka ce kasara an aka yi kasara ne kenan na yawwa idan kuma aka yi fataha ba shi kenan abin da suke kawo wa kenan idan an yi fataha kaga shi ne asiri au bil janazati asiri au bil janazati ko bil janazati to kaga ya zo da kasara ya zo da zamma to shine aka kawo wannan bambanci wajen sai an ce bil jinazati shine ku yi gaggawar daukar gawar akai ta gina ita gawar ko bil janazati kai a bil janazati ai saurin yi masa zalla ai sauri a hadai bil janazati ai sauri a kai shi makabarta to sai yace fa'atna alaiha khairan an zo wucewa da gawa kawai sai mutane suka rika faɗan maganganu na alkhairi akan gawa wata taba'an wata taba'at al-alfin bil khair harata shine al-alfin suka rika bibiyowa wannan yana faɗa alkhairi akai wannan ma yana faɗa alkhairi akai faqalu sai suka ce kana ma alimna ya kasance shi wannan ba Allah da ya mutu mu abin da muka sani akan zabi ne shine yuhibbullaha wa rasula yana son Allah da wanzu iya abin da muka sani akan sa kenan fa qala nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallam da annabi kira da aminci Allah ya tabbata a gare shi yake wajabat wajabat wajabat aljanna ta tabbata a gare shi aljanna ta tabbata a gare shi aljanna ta tabbata a gare shi wa murra bi jinazatin da na ga wucewa da wata gawar daban ba asna alaiha jarran mutane su rika faɗan maganganu na jarra a kanta wata ta ba atil asilu la hadi sharri har za su rika bibiyar ta da maganganu ta ai Allah mun gode wa har gwara da ya mutu can ba ba wanda aka wuce da yake suna Allah sarki ba Allah kullum da shi muke sallah duk karatun da za a yi yana can gurin duk wani aiki alkhairi suka ta faɗan wannan ga kyautata wa makota ga kaza wannan kuma da aka zo ta ga da Allah ya taya mu ya ije mu da wannan ya goya wannan ana za su ta tafiya a haka da shi ma annaba ne da Hazrat Islam ya ce wajabat wajabat wajabat ta tabbata ta tabbata ta tabbata faqala Umar sai da Umar duk ya ji guda biyu a lokaci guda haka ya kace yace bidan laka abi wa ummi da ba dina da mahaifiya za ta zama fansa a gare ka ya rasulullah mun rabi jinazatin fa utniya alaiha khairan an zo da wata gawa an faɗi maganganu na alkhairi a kanta wa qulta wajabat wajabat wajabat ka ce wajabat wajabat wajabat wa mun rabi jinazatin wa utniya alaiha jaran an zo da wata kuma an faɗi maganganu na wato fatanci a kanta fa qulta wajabat wajabat wajabat ita ma ka ce waje waje waje ba fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya annabi yace man aslaytum alaihi khairan wajabat lahu aljanna wannan da kaga kun yi maganganu na alkhairi akan da to aljanna ce ta tabbata akan wa man aslaytum alaihi jaran wannan kuma da kuka je faɗan maganganu wanda suke ba na alkhairi akan sa ba shi ma wajabat lahu na wuta ta tabbata akan sa saboda haka wuta zai shiga sai kawo ma wani ziyada a cikin alƙawtan zai ce almala'ikatu shuhada ullahi fi sama malaiku shine kedin Allah a sama eh kedin Allah ne a sama wa antum shuhada ullahi fil ardi ku ne kuma kedin Allah a ban kasa antum shuhada ullahi fil ardi antum shuhada ullahi fil ardi sai da annabi ya mai ta sa uku yace ku ne kedin Allah a ban kasa dai dai faɗa haka sa uku وفي رواية أو رواية والمؤمنون شهداء الله في الأرض مؤمنين سنة كيدين الله بك تابا قوة با سي مؤمنين إن الله إن إن لله ملائكة كتن شو الله هنا ده ملائكون ده تنطق على ألسنة بني آدم وأن تكفر في أكم أرى تنكن آدم بما في المرء من الخير دنگني da abin da yake ya shafi mutum wato na alheri mala'ikun nan wato dai mumini ne mutum su za su rika sawa mutum ya rika faɗar alkhairai lokacin da kake magana kana maganganun ne abu amma da harshen mala'iku Allah sarki wa mutumin kirki Allah ya yafe masa mutumin kirki ba ruwansa ga ibada ga kaza ga kaza ga kaza to wannan kana yi ne da harshen mala'iku washari to haka nan lokacin da ake faɗan maganganu na sharri ba shi ma da harshen mala'ikun za su faɗa mala'iku ne ke ba da shaida a kai a kare da wani bukari imam bukari shi ya fitar da hadisin a mujalladi na uku shafi na ɗari da saba'in da bakwai da shafi na ɗari da tamanin da saba'in da takwas da kuma mujalladi na biyar shafi na ɗari da tasa'in da biyu da shafi na ɗari da tasa'in da uku muslim a mujalladi na uku shafi na hamsin da uku wanda ta yi imamun da ta yi ya fitar a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da saba'in da uku kirmizi shafi na ɗari biyu a mujalladi na biyu shafi na ɗari da hamsin da takwas wata hawa kuma yake hadisi ne mai kyau ibnu maja ibnu maja ma ya fitar a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da hamsin da hudu wal hakim hakim ma ya fitar a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da saba'in da bakwai wa ɗaya lisi da imamu ɗaya lisi a mujalladi wato a shafi na 262 wa Ahmad a mujalladi na uku shafi na 179 da shafi na 176 da shafi na 197 da kuma shafi na 211 da shafi na 245 da shafi na 281 min turikin an anas ta hanyoyi daban-daban daga Imam Anas dan Malik wacce ya kuli Muslim amma siyakin hadisin na Imam Muslim wa riwayatul ukhra dai riwayat ibn majah daga ibn majah ne wa riwayatul li ahmad da kuma ruwaya Imam Ahmad wal Bukhari da Bukhari wa ziyadatu kulluha illa illa allati qabla al-akhira da ƙara-ƙaran gaba daya sun zo ne wato a ruwayar Ahmad da Bukhari amma banda wadda ta zo kafin ta karshe ne Ahmad ita ta Imam Ahmad ce walil Bukhari al-ula minha Imam al-Bukhari ta farko daga ciki ta sace ji ba walil Hakim al-akhira Imam al-Hakim kuma ta karshen da ta zo wa sahaha kuma ya inganta ta wa wafaqahu az-Zahabi Imam az-Zahabi ya dace da shi akan haka wa huwa kama kala kamar yadda suka faɗa kala kai kamar yadda suka faɗa din fa kana da Abu Dawud a mujalladi na biyu shafi na 82 والنسائي وابن ماجه والطيالسي أشابنا دبوبير الأريوك لتمانين دا تقل وأحمد إمام أحمد أبو جل الذي شابنا الأريبير السنة دا شابنا الأريوه السنة جدا شابنا الأريوه دا سبعين شابنا الأريوه التسعين دا تقل شابنا الأريبير دا عشرين دا تقل من طريقين daga hanyoyi ta hanya biyu ana bi huraira daga abu huraira والزيادة الأخيرة للنسائي عنه قال إن النقل شيخ ورق إمام النسائي دي وإسناده صحيح إسناد سكما إن تتيني وطريق الأخرى إسنادها حسن أي أن يركم إسناد تميشوني يوا سوتين بيو أنا أبي الأسود الديني قال أتيت المدينة yace na je Madina wa kad waqa biha marad a lokacin an yi rashin lafiya a Madina wahum yamutuna mautan dari'an aka rika yin mutuwa zari wato akai akai saboda rashin lafiya ka ka iya cewa annoba ko da dazu yace fajalatu umar fajalatu ila umar bin al-khattab radiyallahu anhu sai na zauna gurin sayyidina umar Allah ya kara masa yadda inji abul aswad din yace fa marat janazatu sai aka zo wucewa da wata jana'iza fa asna khairan sai mata yabo na alkhairi shi abul aswad din fa qala umar wajabat sai sai na umar yace wajabat wa qultu mai ruwa yace ma wajabat ya amiral mu'minin menene kuma wajabat qala zai ce qultu kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam yadda kaji na faɗa din haka annabi ya faɗa ayyuman muslimin shahida lahu arba'atun bi khairin adkhalahu Allahu al-jannah duk musulmin da ya mutu mutum hudu suka yabe shi yabo na alkhairi to Allah zai shiga da shi aljanna ne kwalitin musulmin mun biya yanzu ya zama musulmi mumini meme salihi meme na ba bai bada ba ne gaskiya da kyau wala muhammad ehem sannan mai ilimin addini ba dole sai malami ba ba dole sai malami ba yana da ilimin addini salihi ne da gaskiya sannan kuma an san shi wajen kwatanta gaskiya saboda haka sannan kuma ko ba komai ba ko ba malami bane ba za a ce ba jahili ba domin ya san wani abu a ji to irin wa'annan mutanen su ne suka yi mutum amma ba kawai a ce samu wani sayan siyasa a biya su tafi rediyo su rika wallahi ba su mace ba shi ba yan midiya ba su ake nufi ba yan midiya kawai su shiga su rika ai wallahi kaza kaza ba irin su ba yawwa ba kuma profesoci ake nufi kawai dan profesa ya yi profesin a boko ya zo ba shi wani har yau zai iya zama profesa kuma mai wannan zubobin zai iya zai iya zama daktar mai wannan zubobin amma ya sani ba wannan ba profesa shi ɗin zane kai shi matsayin ba ko shi ne maganar da nake so na yi kawai abin da ake kallo shi ne kasancewar mutum nagartattar yawa ya zama mai nagarta ba wai muna nufin a professors da doctors ba mutanen kwarai ba wane mutum ba haka muke nufi ba to shi ne yake cewa sai ce kunna sai muka ce wa talata banda mutum hudu har da mutum uku ma kana sai ce wa talata yace mutum uku ma hakan aka samu kunna sai muka ce wa sunan ko da mutum biyu ne kana yace wa sunan ko da mutum biyu ne ثم لم نسأله بالواحد sannan ba mu tambaye shi dangane da mutum da ba sai muka tsaya a nan akaraja wal bukhari wannan sai wa tirmidhi wa tahu wal bayhaqi imam al bayhaqi a mujalladi na wato hudu jabi na 75 wa tayali abu dawud tayali ji mu abu dawud guda biyu ne mun fada akwai asajistani akwai a ɗaya ne in yace abu dawud ya jiro mai suna da yake bayani shi ne a sajistani babban malamin jira a ɗaya ne shi kuma ba shi shi ne kuntsun dai abu dawud ne ne wato kawai sai ya faɗi sunansa wato a littafin hadisi ba mashafi mai lamba ta 23 wa ahmad imamu ahmad a musnad shafi na 129 da 204 na uku malin musulmin ya mutu babu wani musulmi da zai mutu wa ya shafi lahu arba'atun min ahli abiyati jiranihi da za a samu mutum hudu daga cikin wato makotansa al'adina ya ne wanda suke makutanta annahum la ya'lamu da minhu illa khairan wanda wannan komai akan gaban ba alheri ba illa qala Allah ta'ala wa tabaraka fa sai sai ubangiji madaukakin sarki ya ce kad qabiltu qawlakum duk magana da kuke akan wannan makotin naku na karba aw qala ko kuma sai waye bi shahadati da shaidar su wa gafartu lahu ma la ta'lamun suna tayi manzo sai Allah ya ce kuma na gafarta masa ba abin da ba ku sani ba su alkhairan ka kawai suka sani amma yana da wani lafi sai Allah ya ce wajen sauran da baku sani ba na yaji masa la haula wala quwwata illa billah bani ce eh idan ka sani anna majmu'a hadhihi la ahadith at-thalatha duka wannan hadisan guda uku ya dullu ala anna hadhihi jihada yana nuni akan cewa wannan shaidan la taqtasu la taqtasu isha abin sahaba ba iyakan sahabbai ta tsaya ba kawai kar ka dauka sai sahabbai ne kawai in suka bada wannan shaidar mutum zai shiga aljanna a'a bali ya yaba liman ba'dahum yana nan haka wanda suka zo bayan sa bai min almu'mini da cikin mu'minai alladina hum ala dariqati amma wanda suka bu tafarkin fil imani wajen yin imani wal ilmi da ilmi ka yi da muka ce ba magana boko ake saboda a cikin sa bai waye dakta ko profesa kaga amma duk sun mutu profesoji sun mutu emirates ma gaba daya sun kai kololuwa saboda ilimin su na addini da imani yawwa to sai yace saboda ilimin zuwa sirki da gaskiya ka zama mai gaskiya ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin wa bi hadha jazama al-hafiz ibn hajar al-fatih iza ibn hajar yake cewa a cikin fatawul bari yake cewa ba zai iya sahabbai kawai ba bal yuraji kalamuhu man sha'a al-mazid min al-bayan duk wanda yake san karin bayani ya je koma cikin fatawul bari wato شرح صحيح البخاري ثم ان تقييد الشهاده باربع في الحديث الثالث sannan ku sani cewa takaice shaida da aka yi a cikin hadisin nan na wato hadisin nan na uku a zahiru annahu kana qabla hadisi Umar qablahu an gane abin da yake mafi rinjaye cewa kana kaula hadisi Umar qablahu ya kasance kafin hadisin Umar ne kafin hadisin Umar ya zo ba fi al'ittiba'u bi shahadati ithnaini to a cikin wannan hadisin kaga ya kawo mana cewa wato za a iya takaituwa ma akan shaidan mutum ne kamar yadda ya faɗa sai ce wa huwa al-umda wannan kuma shine abun dogaro wannan hadisin da yake cewa an mutum ne saboda haka umda ne kar ku dauka sai hudu kawai hada yace wannan da kuke gani wa amma qawlu ba'dun nadi aqwa salatil janaza amma maganganun da wasu suke yi bayan an yi sallar jana'iza ba za ku ji bidiyoyin da ake dawa sai ya ce wa bidiyowa to sai bayan an yi sallar jana'iza sai a ce ma sai sha dole fi sai liman ya biyo ko wani daga cikin mutane zai biyo ya ce wata shaida za ku ba wannan wanda ya mutu sai a yi tambaya sai a ce in sha dole hu bil khairi sai wani akaran ba da ke ku yabe shi da alheri bai yujibu da hu bi kauli sai a samu wasu daga gefe su rika wallahi mutumin kirki ne su fashe da kuka mutumin kirki ne akan kamari ba wannan ake yi wannan bidiyoyin da kuke gani ana yin su musamman a masa da wasu wurare an fahimta da kyau ko to sai ce za ka ji suna wallahi mutumin kirki ne a wani halin kairi ne alheri ga kyauta bai taɓa ba shi ne jarba ba amma saboda yanzu an biya shi zai ce ga kyauta ga kaza wani hau dalika da makamancin haka yake fa laysa huwa al muradu bil hadisi kada yace wannan hadisin ba haka yake nufi ba sai yace bal huwa bid'atun qabiha bari wannan magana wannan mummunan bid'a ce ba wannan kalma kawai a zo kan mamaji a rika wannan kalma ba shi da asali haka suke yi ai kaga a nan ne cewa sun zo sun tsaya akwai wani malami kawai irin malaman da ake biyan su zo su faɗi wurin wannan shaidar sai aka ba shi kuɗi sai ya raina kuɗin aka ce me za ka ce akan wannan mamacin ya ce a a ɗan karanta mana wani abu kai ikra lana ba ta yasara min alquran da yaga kuɗin da aka ba shi ya raina sai ya ce khuduhu fa kulluhu thumma al-jahima sallu to ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان أكد يعوذ بالله يا إذا جاءك قارو مكولي ذاك قارو كولي زيتي يا أيتها النفس المطمئنة يرجعي إلى رب لا الله كذلك الله ذاك يمشينا ya ayyar kaga da tun da yaga kuɗi kada yake kudu kuma da ku da muke ku shaƙi ku danno hannunsa ta wuya irin kamun da ake wa kaza yadda ake sa wato kababuwan da a cikin baki shi ba ku ce ku danna bakin ku danna hannun da cikin baki sun ma jahima da lu ko ga ja uta jahima sun ma bi silsilati zar'u wa tabauna zira'a basluku ku samu zarba wanda tsawon sai ya kai zira'i saba'in ku daure shi da ita innahu kanu la yu'minu bi ma imani da Allah ba aka ce ya iza ka ya fika ya fika sai aka garo ba kudi sai ya ce ya ayyatu annabul mudu wa illa ya ce wannan rai wanda take da zakiya irji ayi ila rabbiki ki koma zuwa ga ubangiji ki rabiyata gina mai yarda barziyatan abai yarda wani kuli fi ibadi ki shiga cikin kamar shi yake raba aljanna ki shiga cikin bayina wani kuli jannati kuma ki tafi aljanna aka yi kabbara saboda ya sha ya sha kuɗi yanzu kaga wannan kalma fa ita ce jin da aka yi lokacin da aka zo binne ibnu abbas aka ce lokacin da aka kawo gawarsa sai kawai suka ga wani farin tsuntsu ya zo ya shige cikin cikin likabari farin tsuntsu ya shige likabarin ibnu abbas a lokacin ne sai na ali leka gawar da yake ina ma ni ne saboda yanda ya samu jama'a saboda haka kawai sai sai cewa yi a sai aka ga an zo aka zo binne shi kuma tsuntsu bai fita ba ba gan shi ba to shine da aka zo rubi ya ka ji wannan murya wata murya tana cewa ya ayyatu an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati yayin mutuwa ibnu abbas aka ji wannan kalma Allah ya sa mu yi kyakkyawan kalma to saboda haka sai yace to wannan wato bid'a ce kabiha mummuna li'annahu lam yakun min amali salaf domin ba aikin magabata bane kawai aje kan magabata ita wasu abubuwa ba su da asali wani annan ladina ya ta dole bidalika la ya'rifuna al-mayyita fil ghalib ma ba su ba su ba da shedan ma ba su ma san mawacin ba kawai biyan sa akai sai su zo su rika yabo haka kawai bal kar ya ta dole bi khilafi ma ya'rifuna bari wannan zance suna ba da shaida ne ba sabanin abin da suka sani istijabatan kawai saboda wato li ragbati dalibi shahadati bil khair saboda ta amsa kiran wato kwadayin wanda ya nemi wanda wato su zo su rika yaban wannan da alheri domin biyan sa aka kamar yadda ake gani to masu kuka ne a gani to sa ce iya kudin ka iya shagalin ka in ka ga ana kuka da yawa to kun ba da kudi da yawa in ko ba ka wani an zo suna yin kukan na minti goma kawai ya isa ai baka biya da yawa ba zannan minu ma anna zalika yanfa'u mai to wati wannan fa suna tsammanin wai hakan zai amfani da mamaci ne Allah zaka canja wa akala cewa nan magana ka ce ta sai canja abin da aka yi niyya a kan ba la la la la la wajalan minu da kuma jahilcin su da anna shahadatan nafi'a ku sani cewa ita shahada ne amfani inna ma hiya allati tuwafiqu alwaqi'a fi nafsi almashhuri lahu eh tana tabbata ne ita ce wacce wafiqul waqi'a wanda take dacewa da waqi abin da yake na daidai fi nafsil mashhuri lahu dangane da shaidar da aka yi ba wanda take ta gaskiya eh kama yadullu ala zalika qawluhu fil hadith al awwal kamar yadda hakan yake nuna a cikin hadisi na farko cewa inna lillahi wa malaikatan Allah yana da mala'ikun da tantiku ala alsinati bani adam wanda suke yin furci akan harasan dan adam bima fil mari dangane da abin da yake kan mutum fil khairi min al khairi na al khairi wa khairi da sabanin haka saboda haka malaiku ne suke sawa maza dan kirki su fada ba eh akaraja wa ahmad ahmad ya fitar mujalladi na uku shafi na 242 wa ibn hibban ibn hibban ma ya fitar a mujalladi shafi na 749 الموارد والحاكم مجلد لا يجابي لا يريك ده 78 وقال يجي صحيح على شرط مسلم صحيح ne akan sharadin muslim wa faqa zabi zabi ya dace ne wala shahidu min hadith abi huraira yana jeda daga abu huraira daga hadith abu huraira akhrajahu ahmad a mujallad na bi jabi na 408 wa fi shaykhun min ahli al-ilm lam yusamma amma a cikin hadisi akwai wani malami daga cikin ma ta ilimi da ba a faɗi sunansa ba hadisi ya zama ne mubaham ba mubahamun ma bi rawin lamin sa والراوي عنه عبد الحميد ابن جعفر الزيادي ولم أجد له ترجمة ما ليتي راوي كوشيني wannan bawo Allah yace shi kuma ban san me tarjumar sa ba ai yanzu dai hadisi mu ba amini wala shahidun akhar mursal amma yana da wata shaidar da ba amma hadisin mursal ne mursal wa mursalun ba dan aike ba ba wa mursalun minhu sahabi saka wanda aka cire sahabi kawai tabi'i yanzu saboda babansa sahabi ne ko kuma a ya zauna cikin sahabbai yazo ya ce kawai ya ce annabi ya ce shine sahabin da yana ba hadisi illa to shine wa mursalin minhu sahabi sakat sai yace walam a min an bikr bin ka'ab bikr bin ka'ab ya jire sahabin da ya koya wani kuma tabi'i ne akraja huwa abu muslim al-kaddi kama bil fath abu muslim ya kawo a cikin al-qawa al-kaddi kamar yadda ya zo a fatawul bari mujalladi na uku shafi na 179 to gaba ta karshe da zamu tsaya akan ta shine alwafatu inda alkutubi mutuwa domin karatun mu da zamu tashi nan gaba zai fara bayani akan wankan gawa za a shiga gawar yanzu kai tsaye mutuwa inda alkutubi yayin da za a kifewa rana ko wata za ga mutanen mu suna da wasu abubuwa da suke in wane mutu aka yi kifewa rana ko wata sai su tautan bi wai zai tafaƙa wafatu ahadin ma'an kitabi shamsi aw al-qamar idan mutuwa wani ta dace da wato ranar an yi ikili na sarkomun kismewar rana rashin lafiyar rana da ake faɗa ko wata to sai sai ka ji fala ya dillu zalika ala shay'in hakan baya nuna komai yawa a banda tsiyarka babban malami ya mutu an yi kismewar rana ai aibu ne ba kai ba abinda malamin zai zo da shi sai masiwa ai tashin hankali ne yanzu ko ba haka bane annabi alaihi salatu wassalam ga ya mani ga abin da zai kamata ya kai a ranar ga an yi ruwan sama ko an yi ruwan kuɗi ko misali shi ne za a ce ya zo da alheri amma a samu wannan to sai yace fala ya dullu zalika ala shay wa tiqadu annahu yadullu ala azamatil mutawaffa kudin da cewa wato yana nuna cewa wato girman mamacin ne ya sa aka yi haka min qurabatil jahiliya yana da karere ko tamfa tamfa na jahiliya allati aqalaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya karya da haka ya ya rubuje wannan yauje yawa mata ibnu hu ibrahim alaihi salam ran da dan sa ibrahim al-mu'azzam ya rasu wan katabati shamsu ranar da aka yi kisbiyar rana baka da wannan nasa annabi ya zo yi saboda an fara tambi ana saboda mutuwar Ibrahim ne rana ta kutubi sai annabi ya zo yi hudu ba wa hamidallah ya gode wa Allah wa asna alaihi ya yi ba Allah sun makalin shi amma ba da bayan haka ayyuhan nasu ya ku mutane inna ahlal jahiliyyati kanu yaqulu ku sani yan jahiliya ne suke cewa inna shamsa wal qamara rana da wata la yanqasu bani illa li mawtin azim li mawtin azim wai ba ta ci zuwa sai daga mutuwar wani babban mutum wa innahu ma ayatan min ayatillah ayoyi ne daga ayoyin ubangiji ba da kusurce dukan rana da watan ayoyi ne na Allah ayi za rana alkiyama za ku ga dai daga cikin alamomin alkiyama ita kanta ranar Abu Dharr al-Ghifari annabi ya gaya mai yake kullun rana sai ta ji ta faɗi gaban ubangiji ta yi sujjada tafiyar da kaga tana yi ta faɗi zuwa take gaban wato karkashin al'adun da ya sujjada kullun da Allah wata rana annabi ya ce abu zan ki fara akwai ran da za ta ji sai a ce ko mata inda kika fito to ji kenan tsiyawa ta tai sannan kuma akwai ran da za a haɗe ta ita da wata gaba ɗaya ta kuɗa su guri ɗaya wa jami'a shamsu wal qamar tashi hankali ya zo kenan domin tsiyawa ta tai to shi ne annabi alaihi salatu wasalam yake cewa ku sani cewa nan ne inna shamsa wal qamara la yanqasifani illa li mawti azim yace wa innahu ma ayatan min la yanqasifani li mawti ahadin wala li hayati annabi yace ka gani rana da wata ba ta kitsewa saboda mutuwar wani ko rayuwar wani walakin yukhawifu Allah bihi ibada Allah yana tsoratar da bayi ne duk ran da wannan abin ya zo to tsoratar da bayi yake wa idza ra'aytum shay'an da zarar kun gona abu min dalika daga irin wannan fafza huto ku firgita ila zikiri zuwa ga ambaton Allah zikirin kuma ba fitowa za a yi manya da yara manya su dauro zani kamar yadda ake a shekarun baya suna tafiya suna la ilaha illallah mun tuba da dukan dan uwa kaji sun zama yan dauki ranar kuma wai suna kiran wai sun tuba wannan baya cikin tsarin sunna annabi alaihi salatu wassalam domin a ranar kai zani ba ka dauro ina ka tuba kuma babu tuba a nan domin ka koma dan dauki kuma yau wato saboda haka ba shi da asali wa du'a'ihi da addu'a kaga addu'a yake wa istighfari da neman gafara wa ila sadaqati ayyau ta sadaqa wal itaqati da yan tawayi wa salati bil masajid sannan a tafi masallaci a sallah wannan shi abin da sunna ta koyar hatta dan ka shi ba har gari ya yayi hada siyaqu muntaqadun min jumlati ahadithin suka fi hadisi kitabin li yace wannan abubuwan da kuke gani koro wannan da kuka gani muntaqadun natirotu ne min jumlati ahadith daga cikin jumlar wata hadisai sokoto ha wanda na koro fi kitabin li a cikin wani littafi na fi salatul kutub wane mutum yau in ka je kai kai kai browsing ka fito da shi littafi ne ɗan karamar risala bala albani ma'aikaci ne sai wani littafi kawai al-kutub gaba ɗaya ya tattara hadisan da suke magana akan kutubiyar da karamar risala ce mai kyau sunan risala kenan yace takallamtu bihi ala turuqiha wa alfaziha yace nayi magana akan hanyoyin hadisan da kuma lafazan su duka thumma jama'atu fi akhiri khulasataha sana a karshen littafin sai na tattara samari ta tattin maganganu fi siyaqin wahidin a wato siyaqi guda daya wa hadha al-qadr min wannan kuma shine gwargwadon da shine wa dillu fi sahihain mafiya yau da sun zo daga cikin bukari da muslim wa sunan da kuma sunan kuma da ya ga mai mai in kana so ka more da matsalar kutubi ka koma annar risala guda ɗaya ka karanta yau je ka mun sha hayaki gaskiya Allah wallahi Allah ya ba mu lada da yawa amma dai kam gaskiya da jin yamma ne da sai mun dauri eh ai za yanzu za mu kokari mu tashi gaskiya malam ina aikin da muka baka ban manta ba ki sauri da kai muke so mu aikin da muka bayar mun yi magana akan cewa tambayar da um eh a shi da mali yakubu ne ko cewa yawa adamin din ku cewa wanda ta yi malam Muhammad baya ba da wata amsa cewa wanda ta yi akan magana cewa wanda ta mutu da juna biyu ta hanyar juna biyu ta yi shahada ko alama ce na cewa ta yi kyakkyawar cikawa to wanda ya kai magana akan wanda cikin kuma ba na sunna bane ko shi ne tambayar me kace kai yau ba ta cikin malam Muhammad yake tana ko me dalili dalilin muke ne wa malam Muhammad ya ce saboda babu abin da ya tafsiri ya nuna cewa ba haka ba malam Yakubu ma ya ce shi ma ba ta me dalili ya gudu ne a wajen ranar ya ya sauka daga motar ka zaura kai kadai yanzu ba ka nemo dalili ba me dalilin Now, wanda yake magana a kan ne ya bai kokari wannan gabar yanzu zai iya inda ba dan yana tsoron bayanin ba misali abin da ka ga yanzu mu ala amani ka ga ba da mu kuma shi ya nuna ka je ka gunci ko din kenan wato malam Muhammad Rabi zani ba yanzu dani da shi za mu hadu yawa shine maganar cewa abinda malamai suke cewa duk wanda kai wannan ala amalihi din kalmar da take so ka jawo layi cewa eh a wanda ta yi yanzu ko fyaɗe ko ta yi harkar banza ta yi ta zo wato har ta wato ta mutu ta wannan sanadiyar shine idan ta yi tuba mai kyau shine alamalihi din idan ta yi tuba mai kyau tuba to shi kenan ta yi shahada amma idan har ta koma zuwa ga Allah ko nadama ba ta yi banda ita domin akwai ta bawa Allah da wani bawa Allah yake gaya mu ita da sai wannan abun ma bayan ta zo tana nan hajjin ita ba mutuwa ne ba amma an bi ta take koyi ba doke na yi wa kilo mun barka ba irin wayannan hajji eh kaga wannan ba da dama wanda kai da dama ita ce take gani kawai hausa kenan saboda haka kai ma kana nan shi ma yana ya yanzu kuma yau na jirgi kawo ka koma wata saboda haka matsalar tana na akan jiwa idan an yi kyakkyawan juma idan kuma babu juma matsalar ka tana saboda haka eh a'a ne amsa na a ta biyu ne ta ji amsa eh saboda haka matsalar ta biyu wacce matsalar ta da ya kawo ta farko kare karfi ne eh amma wannan ta biyu tana da wannan hadisin da ya kawo yayi an fahimta da kyau ko eh yau da haka kaga ana cika wa mutum hatta karatun mu ne yau akan aikin sai dai ya koma zuwa ga Allah abubuwan da muka baya daidai Allah ya ba mu lafiya wannan muka kuskure Allah ya biya mana aikin nan da zuwa yi muna roƙon ubangiji da sunayen da kyawawa da tsohon da madaukaka Allah madaukakin sarki ya ƙara ba mana asiri duniya da lahira صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين انا ذكر بالذات عما يقول سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ويقول gaskiya ne sun azabtar da su matuƙa Allah an azabtar da ku ne sabab ka ga garin a samu lada kuma sai a zuwa suke ai bai kamata ba
Sake to mana ya bamu sarkin da sa. Ya